أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadan kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci mai albarka na ranar Juma'a 20 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma yake daidai da daya ga watan biyu miladiya ta 2013 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surat al-asr wacce muka fara satin da ya gabata wannan sura wacce imam shafi'i yake cewa da a ce Allah ta'ala bai saukar da wata aya a alkur'ani ba sai wannan sura ko da ta wadatar da mutane da ta ishe su saboda yadda sura ta kunshi yadda tsarin rayuwar mumin ya kamata ya kasance abinda zai ce ta zai ceci mutum a rayuwarsa ta duniya ya kuma cece shi a rayuwarsa ta lahira tsarin rayuwa ta al'ummar musulmi ubangiji ta'ala ya ce wal asr ina rantsuwa da zamani ko ina rantsuwa da lokacin la'asar ko kuma ita kanta sallar la'asar din ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko zamanin wannan al'umma din innal insana lafi khusr lalle mutum tabbas yana cikin asara illa allazina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai wa tawasaw bil haqqi suka yi wa juna wasiya da da gaskiya wa tawasaw bis sabri kuma suka yi wa juna wasiya da hakuri ubangiji ta'ala ya rantsuwa dan ya tabbatar da cewa rayuwar dan adam kowane ne shi a baibaye take da asara ta ko ina asara ce rayuwarsa idan har ba a samu waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya zana guda hudu ba ko guda uku na farko imani na biyu aiki na kwarai in ka ga dama ka ce imani da aiki na kwarai domin duk abu guda ne sannan wasiya da gaskiya sannan wasiya da hakuri mun yi magana akan abin da ya shafi aya ta farko da aya ta biyu aya ta farko da aya ta biyu sai aya ta uku innal ladzi illal ladzina amanu wa amilus salihat ubangiji ta'ala yace dan adam yana cikin hasara ta ko ina hasara ta baibaye shi ta kewaye shi ta kanannade shi ta ko ina ba zai samu abin da zai tserar da kansa daga wannan asarar ba sai idan ya bi waɗannan matakai da Allah ta'ala ya zayyana a cikin aya ta ƙarshe illal ladzina amanu wa amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر imani a gurin ahlus sunna yana nufin kudircewa da zuciya tare da furtawa da baki da kuma aiki da gabbai waɗannan abubuwa guda uku su suke haɗuwa su zama imani a gurin ahlus sunna qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan qawlun bil lisan mutum ya furta da bakinsa sannan ya kudirce furci na baki dan ya nuna dan a iya gane cewa muminin ne
tunda idan har bai furta ba za a iya sani cewa a zuciyarsa akwai imanin ba ko babu da haka shi furtawar da baki ita ce za ta gaya wa muta- za ta gaya wa jama'a cewa a zuciyar tashi akwai imani sannan ya zama na abin da ya faɗa da baki ya dace da zuciyarsa wato kada ya faɗa da baki amma zuciyar ba ta yarda ba wannan shine imanin munafikai wanda a baki suna cewa amanna amma alal haƙiƙa ba su yi imani ba sannan kuma ya zo da aiki a aikace wato a ganshi yana aiki da musulunci don ba zai yi wa mutum ya ce shi mumini ne amma kuma dukkan wani abin da Allah ta'ala ya umarni da shi baya yi ko kuma dukkan wani abu da Allah ta'ala ya ce ka ayi yana yi ba za su yi ba ya zama mumini kuma a aikace ya zama ba haka ba ya zama haka a ce gashi ya yi imani da bakinsa ya imani da zuciyarsa amma kuma baya sallah lokacin azumi baya azumi yana da dukiya baya zakka yana da dukiyar zuwa haji yake zuwa haji yana aikata ayyukan sako dukkan abin da Allah ta'ala ya hana na sako yana yi sannan kuma ya zama muminin ne daga gaske har zuciyarsa wannan a aqidar ahlus sunna ba za su yi ba in dai har akwai imani a cikin zuciya to lalle za a ga tasirin imanin akan gabobinsa dole ne imanin ya ga yayi na so ya yi so a cikin ayyukansa ko ta yaya sai an ga sai an ga wani abu na na alamar cewa mumini ne amma ba zai yi zama mumini ba amma duk ayyukan imanin ba ko ɗaya da yake yi wannan ita ce aqida ta ahlus sunna shi yasa suka ce yazidu wa yanqus yazidu bi ta'ati rahman wa yanqus bi ta'ati shaytan idan kai wa Allah da'a duk sanda kai wa Allah da'a imanin sai ya kara hawa duk kuma sanda mutum yayi wa shaytan biyayya ya masa da'a akan wani aiki na shedanci to imanin kuma zai rabu gwargwadon da'ar da zai wa shedan gwargwadon yadda imanin zai kasa gwargwadon yawan biyayya da zai wa Allah gwargwadon yadda imanin zai rika hawa wannan ita ce aqida ta ahlus sunna ta kaf akan ta suke sabanin waɗanda suke sun karkace cikin kungiyoyi na bid'a waɗanda su suka suka fahimci imani daban cewa ko dai su ce imani al-ikram ne kawai wato kawai in abin al-ma'rifa ce kawai wato in dai ka san akwai Allah kai yadda akwai Allah kai yadda da wujudin ubangiji da rububiyar ta kai mumini ne wannan magana ce ta ta jami'a wanda suna ganin duk wanda ya san Allah kawai mumini ne to kaga wannan maganar ba za ta taba zama karɓaɓɓiya ba idan ka dora ta akan mizanin alkur'ani da sunna domin alkur'ani da sunna ya nuna akwai waɗanda sun san Allah amma kuma ba za ka ce musu muminai ba ko iblis ya san ubangiji cikin maganganun su take rabbi bima aghwaytani ya ubangiji na kaga ya san Allah ne ubangijin to amma za ka ce iblis mumini ba za ka faɗa Allah ta'ala ya ce wa yahudawa ya arifuna kama ya arifuna abna'ahum suna da sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sun san gaskiyar abin da ya zo musu da shi kamar yadda suka san yayin cikin amma kuma za su zama muminai da wannan ba to ashe kaga kawai a ce mutum dan ya san Allah kawai ya san akwai Allah ya san sabon mene a ce kawai mumini ne wannan alqur'ani yana karyata wannan Allah ta'ala ya sifanta fir'auna da mutanensa da cewa a zuciyarsu suna da yaƙinin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa alaihi salam ya zo musu da shi gaskiya ne suna da wannan yaƙinin وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ubangiji ce suna jayayya da ayoyin da annabi Musa ya zo musu da su amma wastaiqanatha anfusuhum zuciyarsu zukatansu sun yarda suna da yakinin cewa annabi Musa shi yasa annabi Musa yake cewa fir'auna da qad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair annabi Musa yake cewa fir'auna ka sani cewa wannan abubuwan da nazo da shi na zo da shi na ayoyin Allah ba wanda ya saukar da shi sai ubangijin sammai da ƙasa hujjoji ne karara mabayyana to kaga wannan sanin da fir'auna ya yi bai mai da shi mumini ba bai zama mumini ba a dalilin wannan ashe kaga mujarradin ma'rifa dan kawai mutum ya san akwai Allah ko ya imani akwai Allah wannan ba zai sa ya zama mumini ba wasu ma suka ce qaulun bil lisan in ka faɗa da harshe kawai shi kenan ka zama mumini da zarar ka faɗa da harshe ka zama mumini in ya so in an je lahira idan abin da ka faɗa da harshe ya dace da abin da yake zuciyarka to shi kenan sai ka tafi aljanna in kuma ya saba wa abin da yake zuciyarka to sai a kai mutum wuta wannan kauli ne daga cikin kaulluka na masu bibiya wanda shi ma ya saba wa abin da sunna ta zo da shi cewa qaulun bil lisan kawai da haka ne da munafikai duk Allah ya kira wasu mu'minai amma Allah ya kore imani daga munafikai ya ce munafikai ba mu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah da ranar lahira Allah ce wa ma hum bimu'minin ba mu'minai bane a wata wata ayar wa ulaika bil mu'minin waɗannan ba mu'minai bane ashe kaga faɗa da harshe kawai ba zai sa mutum ya zama imani ba mutukar dai abin nan da yake faɗa ba shine a zuciyarsa ba kuma ba a gan shi a aikace ba tattare da shi a gabansa to haka nan faɗar al-asha'ira ko al-kullabiyya waɗanda suke ganin idan mutum kawai yayi ya san Allah ko yayi ikrari cewa akwai Allah shikenan ya ya gaskata cewa akwai Allah shikenan ya zama mumini wannan ita ma ba ba ba aqida ce ta sunna ba saboda haka dukkan tsawa'if na bid'a suna saba wa ahlus sunna wajen abinda ahlus sunna suke dauka imani abinda yasa wasu suka karkace wajen ta'rifin imani suna tsammanin cewa a imani ko dai a same shi duka ko a rasa shi duka kamar khawarij da mu'tazila har ma asha'ira din duk suna ganin cewa imani al-kullu ne la yatajazza fa idza zala ba'dahu zala kulluhu cewa imani wani dunkulallen abu ne guda ɗaya baya wato karkasuwa ta yadda idan wani bangare ya tafi to duka ya tafi shi yasa za ka kawarij da mu'tazila suna kafirta dukkan wanda abin nan suna suna hukunci ga wanda yake abin da murtakibul kabira da cewa muqalladun ne finna illa iyaka sun saba a nan a duniya da kawarij da mu'tazila hukuncinsa ko sunansa a duniya sun saba su kawarij a gurin su dukkan wanda zai yi kabira to gaba da imanin sa ya tafi mutumin da yayi ƙarya ko ya ce shi mu'mini ne ya yarda da Allah da manzonsa in yayi ƙarya to a gurin sa ya zama kafiri ko yayi zina ko yayi sata idan aka same shi yayi wani babban laifi kawai to a gurin sa kawai ya fitar da musulunci su kuma kawarij a gurin su ba za ka kirawo shi mu'mini ba za ka kira shi kafiri ba sauraka bi manzilatun bainal manzilatayn shi yana nan shi ba nan ba shi ba nan ba yana nan a tsakiya to kaga anan sun yi sabani a wajen suna su wadancan sun ce a kira shi kafiri su kuma mu'tazila suna cewa ba za a kira shi kafiri ba ba za a kuma kira shi mu'mini ba to tunda ba za a kirawo shi kafiri ba anan suka saba da kawarjawa wajen hukuncin da za su ba wajen zartan masa da hukuncin murtadi kaga su kawarikin da sun kafirta shi saboda ka sun halatta jinin sa sun halatta jinin sa kuma auren sa ya baci kuma in ya mutu ba za a binne shi a makabartar musulmi ba za a maskalla sabanin mu'tazila su abudan su ba za a ce masa mu'mini ba za a ce masa kafiri ba tunda ba a ce masa kafiri ba kaga ba za a yi masa hukunci da halaccin jinin sa ba wannan a gurin mu'tazila kenan amma aka je lahira suka ce duk kowa daga cikin su yace in ya shiga wuta ba zai fita ba khalidun ne mukhalladun fil nar zai dawwama ne kuma a dawwamar da shi a cikin wuta ba magana ba saboda haka sun saba wajen sunansa amma sun yi tifaki wajen hukuncinsa a lahira to dukkan waɗannan aqidoji aqidoji ne a gurin ahlus sunna ba masu kyau ba a gurin ahlus sunna al-iman yazid wa yanqus yana karuwa yana raguwa yana karuwa yana raguwa ayyuka suna cikin imani al-iman al-a'malu salihah dakhilatun fi musamma al-iman sauraka da sallah da azumi da zakka da hajji da gaskiya da sadaka dukkan wani aiki da za ka yi wani bangare ne na imani sauraka su a gurin su imani yana karuwa zai ragu gwargwadon yadda mutum yake aikin da'a ga ubangiji gwargwadon yadda imanin zai hauhawa Allah na ta innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan kaga ubangiji ta'ala da ya tashi innamal mu'minuna yace kadai waɗanda su ne mu'minai allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum su ne waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu sukan kada sukan raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana da zarar aka karanta musu ayoyin Allah sai waɗannan ayoyin su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah kadai ubangijin suke dogara sai ya ce allazina yuqimuna salah su ne waɗanda suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suke ciyar da abin da muka azarta su wanda ce ula'ika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'minan da gaske kaga anan ubangiji ta'ala ya sifanta mu'mine da ayyuka yace su ne waɗanda suke kara ayoyin Allah suke karkat wato suke kara musu tsoron Allah ayoyin Allah suke sa zukatansu su raurawa duk sanda aka ambata musu Allah zuciyarsu ta kada su ji tsoron Allah suke sallah suke ciyar da abin da Allah ta'ala ya ya ba su na dukiya fi sabilillah kaga waɗanda duk ayyuka ne ubangiji kuma sai ce ulaika humul mu'minun haqqan a wani mun Allah ta innama al-mu'minu allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yarkabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun a wani guri ubangiji ce kadai mu'minai sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sun lam yarkabu sannan ba su yi shakka ba وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله sannan suka yi gugurmai tabbatar da addinin Allah da dukiyarsu da rayukansu Allah ce ulaika humus sadiquna waɗannan sune mu'minai na gaske sune masu gaskiya cikin cewa su mu'minai ne a wani gurin Allah yana cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah ubangiji ta'ala yace mu'minai maza da mata ba'dhum awliya ba'd sashin su masoyan masoya tashi ne sashin suna taimakawa tashi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawan abu suna hana mummuna suna da'a ga Allah da manzansa kaga wannan duk ayyuka ne aka tifanta su da shi ashe kenan ayyuka suna suke nuna cewa mutum mumini ne a wani gurin ubangiji yana kore imani ga waɗanda ba su mika wuya ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da sunna ba فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبنجي فلا وربك لا يؤمنون na rantsi da ubangijinka ubangiji ya rantsuwa da kansa da zatinsa ya ce la yu'minun ba za su zama masu imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun kai maka dukkan wani hukuncin abin da ya faru tsakaninsu na sabani sai sun zama sun sanya ka kai ne mai yanke hukunci tsakanin sun malaiki rufi an kusin harakan min ma kadaita sannan kar su ji damuwa a zukatansu daga duk irin hukuncin da zaka yanke wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙawa ta gaske kaga ubangiji ya nuna cewa mumini ba zai zama mumini ba sai yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ya sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan wani hukunci da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanke sannan kada ya rika jin wani kaikayi a ranka yana jin damuwa daga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya yanke na hukunci wannan ubangiji ce to wannan shine mumini amma in mutum bai yi haka ba to ba zai zama mumini ba ba shi kaga imani kawai ba abin da za a faɗe shi da baki ba ko kuma kawai a bar shi a zuciya amma a aikata ba za a gani ba dole sai ya sai ya zama aiki ya shiga ciki Allah da yake cewa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim ubangiji ne ce wa ma kana allahu li yudhi'a imana ubangiji bai zama wanda zai tozarta imanin ku malamai suka ce ana nufin sallar ku wato ubangiji yana magana akan waɗanda suka yi sallah kafin a canza alkibla zuwa zuwa ka'aba waɗanda suka yi kalli baitul maqdis suka rika yin sallah to wasu daga cikin sahabbai sun rika tunanin cewa to yanzu yaya sallar waɗannan mutane take tunda su sun mutu kafin a canza alƙibla zuwa Ka'aba sun kalli baitul maqdis sun yi sallah to ya kalla su Allah zai zai karba ya ba su lada shi da ubangiji ya saukar da wannan aya cewa ma kana Allah bi yudhi'a imanakum ubangiji bai kasance wanda zai tozarta imanin ku ba kaga anan an kira sallah imani a kenan aiki yana cikin imani shi yasa zamu gani a gurare daban-daban ubangiji ta'ala yana hada imani da aiki na kwarai yana gwama su a guri guda innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai to aljannar aljan aljannatai na firdaus sun zan sune sune masaukin su alladina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'a waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai tuba lahum waɗannan sun ji daɗi wato waɗannan sun sun sun sun more wa husnu ma'ab kuma sun samu kyakkyawar makoma Allah ta'ala na cewa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wa man arada al-akhirata wanda duk yana fi lahira yayi yake san sakamakon ranar lahira sakamakon aljanna wa sa'alaha sa'yaha kuma yayi aiki tukuru dan lahira wa huwa mu'min kuma yana mu'mini ashe kaga ba zai yiwu ba ka zama mu'mini ko baka aiki dole sai kai aiki sannan zai tabbata cewa kai mu'minin ne ce wa ulaika kana sa'yuhum mashkura to waɗannan su ne ake yabawa aikin su Allah ta'ala na ta man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ubangiji ta'ala ce wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace wa huwa mu'minun alhalin yana da imani shi kaga ba zai yiwu ba ya zama yayi aiki na kware ko babu imani idan aka ce ga aiki aiki ne kyakkyawa amma kuma mai aikin babu imani a cikin zuciyarsa to wani aikin ba zai samu ba zai samu karbuwa ba ko a ce ga imani amma babu aiki wannan shi ma ba zai layu tasawwur ba zai yiwu a kawo shi a tunani ba za ka dole ne waɗannan abubuwan su zan a tare shi yasa ubangiji ta'ala ce wa huwa mu'minun alhalin yana mai imani sai Allah ya ce fala nufi yannahu hayatan tayyibatan to lalle wannan zamu masa rayuwa rayuwa mai daɗi a nan duniya wato rayuwarsa za ta yi kyau a duniya saboda ga imani ga kyawawan ayyuka a haɗe sannan kuma ranar gobe kiyama mu sakanta masa da abin da ya fi wannan wanda ya yi aikin da ya yi a nan duniya sai mu sakanka masa da sakamakon da ya ta aikin sa a wani gurin Allah na cewa qala allazina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun wa qala allazina utul ilma wadanda aka ba su ilimi sai su ce waylakum kai kanku ku masu san duniya wanda duniya take rudar su thawabullahi khairun sakamakon da ubangiji zai ba ku a ranar lahira shi yafi alkhairi amma ga liman amana wa amila salihan ga wanda ya imani ya yi aiki na kwarai wa amma man amana wa amila salihan falahu falahu jazaa'un al-husna wa sanaqul lahu min amrina yusra wanda ya yi imani ya yi aiki na kwarai sun ayoyi da yawa alqur'ani sun zo suna tabbatar da cewa imani da aiki a hada suke ba za su rabu ba wasu sun yi hujja da cewa abinda yake nuna imani daban aiki daban an yi adafi wato an yi adafin aiki akan imani an ce illal ladina amanu aka ce wa amilu salihati sai suka ce al-aqu yaqtadi al-mughayara tunda aka ce wa amilu salihati ya nuna kenan aiki ba shine imani ba tunda an yi adafi da waw an ce da to shine anan malaman sunna suke ba su ansa da cewa al-aqu a larabci yana zuwa da ma'anoni akwai akus tabayu akwai sanda ake yin adadin abubuwa mabambanta juna wanda wannan ba wannan bane a larabci zaka iya cewa da kala muhammadun wa zaidu zaidu daban muhammad daban kowanne zaman sa kan kansa yake wa ila ban wa qadba wa zaytunan wa nakhla ka kowanne zaman kansa yake nan aka san akus tabayu ne amma akwai akwai kuma akus talazum akus luzum a yi adafin abubuwa guda biyu ɗaya yana haifar da ɗaya wato duk sanda aka samu ɗaya to sai an samu ɗaya kamar inda Allah ta'ala yake cewa la talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun wa la talbisu al-haqqa bil batil kada ku gaure ƙarya da gaskiya wa taktumu al-haqqa kuma ku koye gaskiya kaga koye duk wanda ya kaure ya gaure gaskiya da ƙarya to ya koye gaskiya saboda haka wani atsafi ne na ba atsafi ne na tabayu ba oya gaskiya ba daban yake da takuda ƙarya da gaskiya ba duk abu guda ne duk sanda aka takuda ƙarya da gaskiya to wannan takuda ƙarya da gaskiya dan zai sa a kasa gane gaskiya in ka ba mutum abu haka ka haɗa ƙarya da gaskiya zai iya tantance wannan ce gaskiyar wannan ce ƙaryar to kaga anan kamar ka ɓoye gaskiyar saboda ka wannan atsafi ne na nuzum wanda kuma shine anan ake amfani da shi wato duk sanda aka samu imani to dole a samu aiki na kwarai saboda haka da aka ce illal ladina amanu wa amilu salihati wannan wawun din wawul aqsu ne amma aqsu nuzul ne ba aqsu tabayun bane akan yi aqsu abin nan aqsu ba'd shay'i ala shay a kawo shi ne wanda malamai suke cewa aqsu khas ala al'am a kawo abu a dunkule sannan kuma sai a kawo wani abin da zai shiga karkashin wannan dunkulallen wato za a kawo abu wanda yake gamamme ne sai kuma a yi adafin wani abu wanda bangare ne na wannan gamamman abin kamar yadda Allah ta'ala a cikin cikin suratul qadr inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tace tanazzalul malaikatu war ruhu fiha wa ruhu din shine jibril jibril ba cikin mala'iku yana ciki saboda haka kaga an yi adafin wani abu wanda yake akan wani abin da ya kunshe shi tanazzalul mala'ikatu mala'iku na saukowa sai aka ce wa ruhu kuma da jibril kaga jibril shi ma mala'ika ne man kana aduwwa lillahi wa mala'ikatihi wa jibril wa mikail jibril da mikail ba ba ba ba ba, ba mala'ika bane man kana aduwwa lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail kaga jibril da mikail wani bangare ne na mala'iku amma an yi adabin su bayan kuma an ambaci an ambaci mala'iku a dunkule inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbab har zuwa karshen aya kaga ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub ai suna cikin annabawa amma kuma ubangiji ya faɗa annabawan a dunkule sannan kuma sai ya kawo su shine wannan aqu ba'd shay'i ala shay'i shine aqu al-qaf ala al-'am sauraka ba duk sanda aka yi adafi ba yake nuna abubuwan mabambanta ne kuma akan yi adafin abu akan yi adafin abubuwa waɗanda abu ɗaya ne aka shai ala shai na su abu ɗaya ne amma ya adafin wannan akan wannan saboda sifofin sun bambanta Allah ya tasabbi hisma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi akhraja al mar'a wannan wa wa wa din kaga abu ɗaya ne da shi ne da Allah saboda haka ba a cewa al'aqu yaktadi al-mughayara da'ima al'aqu wani lokaci yana zuwa bi ma'anar mughayara wani lokaci kuma yana zuwa da wata ma'ana ba wannan saboda haka nake cewa illa allazina amanu wa amilus salihati zaka iya daukan su abu guda ɗaya ne illa iyaka kawai anan an ambato al'amal salih an faɗe shi dan a jawo hankalinka a kansa a nuna maka muhimmancinsa daman shi asul khas alal am ana yin shi ne dan a jawo hankali akan wannan alkhas din ka fahimci cewa wannan abin muhimmi ne ka tsaya ka kula da shi hafizu ala salawati was salatu wusta as-salatu wusta ba ta cikin as-salawat tana ciki amma dan a nuna maka cewa salatu wusta din nan fa wato mutane da yawa suna kakaci game da ita don haka ya kamata ka sa hankalinka sosai a kanta shine dalilin ambatanta saboda haka wa amilus salihati da aka faɗa an ambaci aiki na kwarai duk da yana cikin imani dan a nuna maka imanin fa ba zai yiwu ba fa sai ka haɗa shi da aiki na kwarai in akwai imanin dole wannan imanin ya haifar da aiki na kwarai wannan shine abin da ake nunawa za mu ga hatta a cikin sura din a ita kanta sura din da Allah ya ce وعملوا الصالحات يتي وتواصوا بالحق التواصي بالحق ما يشكين العمل الصالح يلا تجي وتواصوا بالصبر التواصي بالصبر ما يشكين العمل الصالح يلا تجي تجد وانا عقد القصد على العمل sannan watawaso bil haqqi watawaso bis sabri at-tawasi bis sabri yana cikin at-tawasi bil haqq amma kuma aka kuma yin adafin sa dan a fito maka da muhimmancin sa saboda haka ba daidai bane mutum ya ce an yi adafin amal salih akan imani don haka amal salih daban imani daban kamar yadda a sha'ira suke faɗa saboda haka mu fahimci cewa mutum ba zai zama mumini ba ba tare da yana aiki ba don haka ba zai yiwu ba a ce ga mutum ya yarda da Allah ya yarda da musulunci ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne abin da yazo da shi gaskiya ne duk ya yarda da wannan amma kuma ya ce ba zai yi sallah ba fata fata ayi ayi ayi da shi ya ce ba zai yi sallah ba a kai shi gaban alkali alkali ce to ridda ce fa in ka daina sallah na zamu yi maka hukunci a bashi kwanaki a ce ya je in ya tuba a kwana uku shikenan in bai tuba ba a dawo da shi a je a tsare shi kwana uku ya ki tuba ya ki yarda cewa zai yi sallah a dare shi gaban alkali alkali ya ce aje a kira hauni a zara takobi a shimfiɗa shimfiɗa tara kai a kwantar da shi a ce yaya za ka yi sallar da ce ba zan yi ba anya akwai imani a zuciyarsa zai yiwu a hankali ba zai yiwu ba duk a a nuna masa irin waɗannan abubuwa na tashin hankali amma duk da haka ya ci gaba da tsayawa akan akan matsayinsa wannan ba zai yiwu ba a hankalci shi yasa imani inda akwai shi dole ne a ga a ga tasirinsa hadisai da yawa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun zo da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin sahih muslim hadisin abu huraira yana cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imaqatu adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani yana da rassa 70 da wani abu reshen da yafi kowanne shine faɗar la ilaha illallah wannan shine kololuwa sannan mafi kankanta shine imaqatul adha an tsari kana tafiya kaga wani abu da zai cutar da mutane akan hanya ka dauka ka kawar da shi wannan yana cikin imani akwai hadisi cikin sahih bukhari da muslim hadisi abdullahi dan umar da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya samu wani yana yi ma wani abu dan uwansa nasiha da ya rika jin kunya cewa ka zama mai kunya ka daina yin wasu abubuwa da za su zubar maka da mutunci shi kuma yana daddagewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'ahu fa innal haya'a min al-iman rabu da shi ai kunya tana cikin imani kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa kunya daga cikin imani nabi na la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in hadithun anas a cikin sayyid muslim a cikin sayyid bukhari da muslim la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai zama mumini ba hatta akuna ahabba ilayhi sai na fi soyuwa a wajensa min walidihi sama da mahaifinsa da ƴaƴansa da ma kowa da kowa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mahabbatuhu min jumlatil iman ka so annabi sallallahu alaihi wasallam wani bangare ne na imani a hadisin bukhari da muslim hadisin anas salatun man kunna fihi faqad wajada halawata al-iman an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri ba'da idh anqadhahu allah minhu kama yakrah an an yi kuzafa finna kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ana yace abubuwa guda uku duk wanda yake da su duk wanda ya suka kasance tare da shi sifofi guda uku to wanda ya dandane menene imani zai samu garfi da zaki na imani a zuciyarsa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zama yana san Allah da manzansa sama da kowa sama da komai wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum ba don wani abu sai dan Allah sannan wa an yakra an yuqdafa an yauda fil kufri ba'da in anqadahu Allah min yayi kamar komawa ga kafirci bayan Allah ta'ala ya kubutar da shi daga wannan kafircin kamar yadda yake kamar komawa a kamar yadda yake kamar a jefa shi cikin wuta kamar yadda baya san a jefa shi cikin wuta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana waɗannan abubuwa guda uku ya kirawo su halawatul iman ashe imani ba zai tabbata ba sai da aiki a wani gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zama mumini ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa ashe kaga ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka a wata ruwaya min alkhairi abin da kake so wa kanka na alkhairi ka so wa dan uwanka wannan alama ce ta cewa akwai imani kaga ashe al-a'mal al'amal salihah dakhilatun fi musamman iman ba abin da aka ce aiki ne na kwarai to yana shiga cikin abin da ake kira imani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim jarahu wa falyakrim dayfahu kaga duk wanda ya nuna ashe waɗannan ayyuka na alkhairi girmama bako girmama makoci faɗa alkhairi duk ayyuka ne na imani idan mutum yana da imani to zai yi waɗannan kuma waɗannan abubuwan suna ƙara imanin sai hawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min me zina baya zina lokacin yana cikin imaninsa ko kuma mai sata ya sata yana cikin imaninsa ko kuma mai shan giya ya sha giya yana cikin imaninsa wannan shi yake nuna cewa imanin nan imanin nan yakan ragu yakan karu aslul iman ko a ce mutlaqul iman wanda shine imanin nan da da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa Jibril da ya tambaye shi mal iman tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi wadannan shiga guda shida wannan dole ne su ci gaba da zama a zuciyar bawa in babu su to babu babu imani babu musulunci duka to idan aka same su kuma sauran ayyuka da za su biyo baya su kuma suna ƙara haɓaka imanin su kuma suna suna ƙara haɓaka imanin Allah ta'ala na cewa idza ma unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatkum imanan wa hum yastabshirun idan aka saukar da wata aya ko wata sura sai su rika cewa wane ne cikin ku wannan ayar ko wannan sura ta kara masa imani Allah ce fa amma allazina amanu fa zadatkum imani wa hum yastabshirun waɗanda suka yi imani sai wannan sura ta kara musu ta kara musu imani sai dan suna farin ciki wa amma allazina fi qulubihim marad fa zadatkum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun waɗanda suke da cuta kuma a cikin zuciyarsu sai ta kara musu cuta domin da zarar da zarar aka saukar da aya suka karya ta ta to cutar da ke zuciyarsu ta karu kamar mutum ne a gaya masa gaskiya a karanta masa qur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya karya ta to dattin da yake cikin cikin zuciyarsa ya karu saboda haka ashe imani yana karuwa yana raguwa wannan ita ce aqida ahlus sunna shi yasa za mu ga kusan ijma'i ne na magabata na kwarai duk gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa al-iman qawlu wa amalu wa i'tiqad wal iman wal a'malu salihah dakhilatu fi musamma al-iman duk wani wani magabaci ya ya ya ya yadda da wannan wannan shine abinda Imam Shafi'i ya hikaito cewa dukkan waɗanda suka gabata dukkan waɗanda suka gabata sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su duk sun haɗu akan cewa ayyuka na kwarai suna shiga ƙarƙashin imani wannan shine ijma'in da Imam Shafi'i ya hikaito haka nan shine abinda Al-Auza'i yake faɗa yake cewa kana man madha min man salaf la yufarriquna bayna al-iman wal 'amal waɗanda duk suka gabata cikin magabata na kwarai ba sa bambance tsakanin aiki da imani wato suna cewa abu guda ne saboda haka wannan ita ce aqida ta ahlus sunna ba haka da Allah ya ce illal ladina amanu wa 'amilus salihati to abu guda ɗaya da yake faɗa illa iyaka an fito da al'amalus salih domin a nuna maka cewa imani wani abu ne da ake so a ganshi a ƙasa ake so a ganshi a aikace ba kawai ka ce kayi imani da fatar baki ba amma a aikace ba za a ganshi ba wanda ita ce tarbiyyar da al'ummar musulmi ta farko ta samu shi yasa ta yi nasara al'ummar farko abin da yasa ta samu nasara ta samu wannan tarbiyyar ta fahimci cewa imani kawai ba ba ba fatar baki yake ba amma waɗanda suka zo daga baya da suka caccanza addini suka jijjirkita shi suka yi ma addinin ayaga sai zama da sun fahimci cewa mutum zai iya zama mumini kuma ya je da abin da yake so yana nan a mumininsa ko ma me zai je yayi saboda haka yayi shirka yayi kafirci yayi koma menene yayi zindikanci amma yana nan a mumininsa to daga nan al'umma musulmi ta cin baya tarka ci baya tarka ci baya shine Allah ta'ala ya ce fa qalu min ba'dihim qalbun warithul kitab يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تأكلون وبنجد شوسو برغربي سكزول كبايا ورثوا الكتاب سنجا جلتابي يأخذون عرض هذا الأدنى سيسكام ولا أبو دنيا wanda Allah ta'ala ya ce kasfi sai su kama shi sai su ci gaba da yi wa yaquluna sayughfaru lana sai za a gafarta mana za a gafarta mana saboda haka duk abin da zai yi yana ganin cewa in yayi Allah zai gafarta masa in wani ma ya zo shi ma su yi wa in ya ce ma'aradun mithlu ya aqudu tare da cewa Allah ta'ala ya riki alkawari daga wajen su Allah ya qulu Allah ila alhaq kasu faɗi wata magana su jingina wa Allah ba gaskiya ba duk abin da za su jingina wa Allah to ya zama gaskiya ne kuma sun karanta abin da yake cikin littafin nan sun sani sun fahimta amma sun sa kafa sun tashi wadarul akhiratu khairul ladzina yattaquna afala ta'qilu gidan lahira shi yafi alkhairi ga waɗanda suke takawa ba za ku yi hankali ba to wannan ita ce wato kutuwa ta farko ta wato mataki na farko na samun tsira daga asara da ubangiji ta alashi innal insana lafi khusr shin ya samu imani ya samu kuma aiki na kwarai sai ya ce wata wasau bil haqqi sannan su kai wa junan su wasiya da gaskiya anan za mu ga cewa Allah ya kawo shi ya kawo shi da sigar at-tawafi wato sigar tafa'ul da ya nuna cewa kowa daga cikin al'ummar wanda ya imani ya aiki da kwarai yana son ya ga cewa dan uwansa ya zama akan daidai ba kawai shi ya gyara kansa ba shikenan alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaytum wasu sai su fahimci cewa abinda ake nufi kawai ka ji da kanka kowa ma in ya bace ba ruwanka a'a ya zama da kana son kai ka gyara kamar yanda kai ka gyaru to wani ma kaga wani ma ya gyaru shi yasa zaka da Allah ta'ala na ta'ala da tabu wa aslahu wa aslahu ba wasalahu ba akwai wa aslahu akwai wasalahu ana ana cewa aslahu wato suka tuba ma'ana su a karan kansu suka gyaru wa aslahu kuma suka yi kokarin gyarawa wato su su gyaru a karan kansu sannan kuma su yi kokarin gyara wasu shi yasa anan Allah ta'ala ya kawo sigar mufa'ala tawasau wato suka yi wa juna wasiya kowa ya ga dan uwansa yayi ba daidai bai gaya masa wannan ita ce rayuwa ta al'ummar musulmi amma in ka ji an ce kowa ya rike nashi kowa ya je nashi to wani an saki abin da surar take karantarwa za ka ji an ce kowa ya nashi ba ba ruwanka da ba ruwanka da abin da wancan yake kai dai kawai in ka yarda da nan sunna ake ka zo kai sallarka kuma ka ku zo ku sa lasfika kuna karatu dan ka yarda za ka ce wani abin da yake ba daidai bane ce to wannan kana so ka kawo rarrabuwa kamar yadda a cikin wata kungiya daga cikin ka'idar da wasu daga cikin ayanta ko shugabanta ya yada musu na ta'awunu fi mattafaqna alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi cewa mu haɗu mu taimaka wa junan mu akan abin da muka yi istifaki sannan kowa ya ba kowa uzuri cikin abin da muka saba kaga anan babu babu nasiha kenan ka yadda da abu kaza eh na yadda da shi kai ma ka yadda ni ma na yadda to mu tsaya iya wannan kai baka yadda da kaza ba ni ma ba yadda da kaza ba to kowa zai na shi wannan ba musulunci bane addinin nasiha annabi sai addinin nasiha wato addini nasiha والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر wannan wajibi ne a same shi a cikin al'ummar musulmi amma da zarar aka samu kowa ya je ya rike abin da ya yarda da shi sannan ce za a haɗa ce to ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba dole ne a dawo a yadda cewa ga wani abu wanda muke sabani na'am akwai sabanin da za a iya yin uzuri a kansa amma ba kowane sabani ba sabanin da za a yi uzuri a kansa shine sabanin abubuwan da babu nassi karara ba a samu wani nassi karara ba ko kuma nassin ya zama muhtabal ne yana iya daukan wannan ma'anar yana iya daukan wannan ma'anar ba ka da wani abin da zai iya sawa ka ce ma'anar da kai ka ba wa nassi ita ce ma'anar ta zahiri to irin wannan sai a yi wa juna uzuri amma abu ya zama na karara gashi a fili sabani ne wanda yake hannun riga na hannun riga sabani ne kayi gabas yayi yamma ko kayi sama shi yayi yayi rijiya ɗan kasa kuma a ce za ku haɗu a wani guri haka wannan ba zai yi ba kai ka yadda misali a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne al'umma da ta fi kowace tsarki bayan annabawa ka da cewa almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana da yarda da su ka da wannan ka da babu kamar abubakar sannan umar sannan usman sannan ali sannan sauran al'asharatu mubashshirun bil janna sannan ahlu badr sannan ahlu bai'atul aqaba duk ka yadda da waɗannan da yadda matakan su yake a musulunci كانت السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كانت da wannan wani kuma duk yana ganin waɗannan da kake faɗa duk kafirai azzalimai ne majuta ne mayaudara ne sai mu ce to kari shi ya yadda da abin da kai ma ka yadda da abin da ko mu zo a haɗu a wani guri to a ina za a haɗu amma wannan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda gaba ɗaya ruhin addinin gaba ɗaya shi ya shaƙe ya makure ya kashe kuma a ce kai ka kasan mata saboda ka wannan ba za ta yiwu ba amma dan dan dan mu yi sabani kai ka ka ka ce sadar za a yi wanda yace kabul za a yi wanda duk da sauki wanda yace ayi ayi alqunut su ba wanda yace a a gaskiya alqunut su ba din nan ba tabbata haka ba to wannan duk da sauki dan kana alqunut su ba zan bi ka sallah ni da bana yi kai ma ka zo ka bi ni sallah wannan duk masaloli ne masu sauki manyan malaman mu sun yi sabani akan su amma wani abu ya zo daga baya wanda kuma gaba daya in aka yarda da shi ya rushe addinin duka kuma a ce a'a da a rufe ido a samu wani ittifaki ba zai yiwu ba saboda haka dole a cikin al'umma a samu waɗanda za su rika cewa ga abin da yake daidai ayi ga abin da yake kuskure a bari takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ubangiji cewa amma dole ma a samu dole ma a samu wani bangare wanda zai rika da'awa saboda haka wannan shine abin da ayat take wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai sa cikin al'umma za mu ga a duk tarihin al'umma ba ta gushewa ana samun irin waɗannan waɗanda za su tsaya akan gaskiya la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amru Allah wa hum kadhalik al'umma ba za a gushe ba ana samun wani bangare na al'umma ta wanda zai tsaya ya kafe akan gaskiya ya tsaya kai da fata akan gaskiya wanda suka saba musu ba su cuce su ba haka za su yi ta zama akan wannan gaskiyar har al'amarin Allah ya zo ta ce alƙiyama sauraka wannan dole ne a ci gaba da samun wannan al'umma din a ci gaba da samun wannan shine shine ruhin al'umma shi yasa ubangiji a nan da ya tashi sai kawo da sigar tafa'ul wa tawasau suka yi wa juna wasiya saboda haka a samu a cikin shugabanni a cikin malamai a cikin attajirai a cikin ɗaliban ilimi a cikin 'yan kasuwa a cikin kowane sashi na rayuwa kowane ɓangare na rayuwa a samu irin wannan al'umma to wannan ita ce al'ummar da take da rai kuma a yake nuna cewa imanin da take da shi imani ne da ido ba ba makantaccen imani ba imani ne da ke makaho ba imani ne mai rai wanda shine kuma alkur'ani da sunna suka zo da shi a samu at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr a cikin tarihin al'umma za ka malamai da Allah ta'ala yake ajewa kowane lokaci da ba za su gushe ba bakin sa yana furta gaskiya duniya ba ta rudar su wani kalekalen sa baya jan hankalin su ba zai sa su karkace sai da duniyar su ba bi arabin min duniya kali saboda wani dan moriyar duniya kadan ya sa su ki su ki faɗa gaskiya an samu wannan a karni na farko na biyu na uku a kowane karni ana samun wannan kuma har Allah ta'ala ya dace kasa ba za a bushe ana samun wannan ba to kuma wanda ita ce ke sawa kasar ta tsaya duniyar ta tsaya da zarar aka ce babu su to gaba ɗaya duniyar za ta za ta hargitse ba za ta yi ba saboda haka wannan tawasi bil haqqi din sifa ce daga cikin sifa da jigo ne wanda yake daga cikin sifofi waɗanda suke jigo na wannan al'umma a kowane lokaci a kowane a kowane zamani sannan ubangiji ya ce wata wasau bisabri sannan suka yi wa juna wasici da hakuri kamar yadda muka ce at-tawasi bil haqq at-tawasi bil haqq at-tawasi bis sabr yana cikin at-tawasi at-tawasi bil haqq domin kai wa wato ayi wa juna wasiya da hakuri yana daga cikin wasiya da gaskiya saboda shi ma hakurin ai gaskiya ne to amma Allah ta'ala ya ambace shi a matsayin jigo ne sifa ce bai zaman kanta saboda a nuna maka cewa dukkan abubuwan da aka faɗa a baya ba za su yi wace da wannan jigon na ƙarshe imani din aiki na kwarai faɗar gaskiya nasiha duk ba za su samu ba sai in akwai haƙuri da juriya idan aka zama mutum ba zai iya yin haƙuri da juriya ba to ba za a samu imanin ba ba za a samu aiki na kwarai ba ba za a samu da'awa din ba da karantarwa ba za ta yi ba haƙuri kamar yadda wasu malamai suke cewa ibn taymiya yana yawan faɗar wannan cewa haƙuri rabin imani nisful iman rabin imani domin dukkan alkhairi ya tattara a ƙarƙashin haƙuri domin rayuwar bawa wato taduru baina an-ni'mati wan nikma ko dai yana cikin ni'ima ko yana cikin akasinta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair in asabathu as-sarra'u shakara fa kana khayran lahu in asabathu ad-darra sabara fa kana khayran lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min annabi yace abin mamaki al'amarin mu'mini in alkhairi ya same shi yayi godiya sai wannan ya zama alkhairi in shakartum la azidannakum idan kuma wani abin da yake ba alkhairi bane wata wahala ce ta same shi wani abin tashin hankali da ya same shi sai ya hakuri wannan ma ya zama masa alkhairi saboda kaga hakuri wani rabin rabin rayuwa ce ta mumini tunda ba bawa baya fita daga nan ko dai yana cikin jin daɗi ko yana akasin sa in yana cikin jin daɗi ya gode wa Allah in yana cikin akasin sa ya haƙuri fa kana khairan lahu wannan ma ya zama masa alkhairi saboda haka malamai suke cewa haƙuri ya kasu gida uku akwai as-sabru ala ta'atillah akwai as-sabru an ma'siyatillah akwai as-sabru ala al-aqdar al-mu'lima akwai haƙuri bisa yi wa Allah da'a ka yi haƙuri ka jure ka bi Allah idan ba ka yi haƙuri ba to da'ar ba za ta yi ba dan dukkan wani abin da yake na da'a ne to shedan yana kokarin ya ce maka akwai wahala akwai akwai azabtar da kai akwai fata lokaci in ba ka yi za ba to za ka bi shedan ka bar wannan da'a din saboda haka sai ka danna zuciyarka ka yi haƙuri ka yaƙi shedan sannan za ka iya wannan da'a din yanzu wani a nan zaman nan da yake yi a takure shi Allah Allah yake a tafi to in ba ya ya daddana zuciyarsa ba karshe wani satin ba zai zo ba musamman ba an dan ja lokaci ba a fara da wuri ba shi kuma wataƙila ya yi wani tani ya yi wani abin nan to dole sai ya yaƙi zuciyarsa a lokacin da zai burkushe zai burkushe shi dan to kaga ashe da'a ba za ta yi ba sai da hakuri haka nan as-sabru an ma'siyatillah kai hakuri ka yaƙi zuciyar ka yi mata biyayya wajen saban Allah wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa ba da ka iya hana bin zuciyar ka bin soyayyen soyayyen sai kai daji sai kai hakuri domin an-nafsu amaratun bisu inna an-nafsa la amaratun bisu me nacewa ce wajen ta ga cewa ta jaka zuwa ga abin da yake ba mai kyau ba to a irin wannan sai kai hakuri ka jure shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam cewa huffatin huffatin huffatin nar bi shahawat wa huffatul jannatu bil makarih huffatun nar bi shahawat an zazzage wuta an zagaye ta da sha'awa da abubuwan sha'awa abubuwan morewa saboda haka dan adam sai ga cewa abin nan ransa na so alhalin kuma hanyar shiga wuta ne saboda in ya bi son zuciyarsa sai ya fada wuta sannan ita kuma aljanna aka zagaye ta da abubuwan da rai ba sa so to idan bai dage bai dage ba sai ya bin hanyar saboda ransa ba ya son bin hanyar saboda ka ga ashe ka danne zuciyarka ka ki fadawa cikin laifi shi kansa wannan sai da hakuri sannan as-sabru ala ala al-aqdar al-mu'lima wani abu da zai same ka mara daɗi na kaddara ka yi hakuri ka jure shi ma wannan yana daga cikin hakuri abinda zai same ka mara daɗi na musiba iri biyu akwai abinda kasancewa wani ba ya da hannu a ciki ba ba wani wanda yake da hannu cikin wannan abin ya same ka kamar rashin lafiya misali ka tashi ba kana lafiya kana zazzabi kana ciwon kai wannan kaga ba ba ba ba wanda zaka tuhuma a nan ko dan kai rashin lafiya ya rasu to rai takan yi hakuri akan wannan ko dai istiraran ko ikhtiyara ko dai ta yi hakuri tilas ko ta yadda ta zaɓi hakurin dan ba da zaka yi ka tashi baka lafiya cewa zaka daka ko da zaka daka dole ne ka hakuri to galibi mutane sukan yi hakuri a nan albarru wal fajir wal kafir wal mu'min kowa dole ya hakuri a nan akwai kuma abin da zai same ka na musiba wanda kana ganin kamar wani ne ya yi sanadiya to anan ba kowa ke yi haƙuri ba anan ne ake gane mai haƙurin abinda wani abu zai same ka wanda kuma wani ne ya sanadiyya to anan zaka samu as-siddiquna al-anbiya wa as-siddiquna wa salihun suke iya suke iya wannan wato al-kummal minan nas kamilallu daga cikin mutane su ne a wannan nau'in na biyu za su iya suke iya haƙuri shi yasa za ka ba waɗanda suka kai annabawa musamman ma ulul azmi shi yasa Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam usbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tastajil lahum ka ya hakuri ka ya hakuri kamar yadda manya manyan annabawa da suka yi hakuri Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya zama mai hakuri shi yasa idan aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba aka yi masa bakan magana yakan ce yarhamullahu Musa laqad uziya bi akthara min hadha fa sabara Allah ya jika annabi Musa an masa abin da yafi wanda ya haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani annabi wanda mutanen da suka cutar da suka cutar da shi suka cutar da shi amma yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta wa mutane na ba su sani bane anan ya hada abubuwa guda uku na farko yayi musu afuwa na biyu ya nema musu gafara na uku ya ba su hanzari ya yi musu afuwa sannan kuma ya nema ya nema musu gafara in ba in ba afuwa ba za ka nema musu gafara sai ka yafi za ka ya yafi kuma yana nema musu ma Allah ya gafarta musu sannan kuma yace fa innahum la ya'lamuna ba su sani ba kaga uzuri yake nema musu to kaga in ba annabawa irin waɗannan ba irin wannan yana dan wahala yana da wahalar samuwa to wannan yana daga cikin abinda Allah ta'ala yake cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrun bighairi hisab Allah yana sakan kawa wato yana sakan kawa masu hakuri ladan su ba tare da hisabi ba akwai a cikin jami'ar rasail na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya faɗi wasu abubuwa guda 20 waɗanda suke taimakawa mutum ya samu irin wannan hakurin lokaci ya kure ba za mu iya faɗar su ba don haka wanda yake so ya zo ma littafin zai karanta abubuwa guda ashirin wanda su taimaka mutum ya samu haƙuri da juriya so nake yi sati mai zuwa kawai mu shiga sabuwar sura na ta za mu iya ƙarasawa to amma dole in tsaya a nan domin ganin lokaci yayi Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya ya ba mu arziki mai amfani arziki mai albarka ya ba mu abin da za mu ci mu sha Allah ta'ala ya gyara mana bukatan mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in